بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الممكنات قائبة أفضل البريات سرا وجهرا أكمل الكمل خلقا وخلقا أقرب الكائنات إلى الله بدءا وعودة أأبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجنا وملكا أصدقي وأبلغي وأزلقي وأتم وأكمل وأبين وأشرح من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى جماعة المسلمي خصوصا ku da Allah ya kaddara muke tare da ku a wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka da kuma ku da kuke sauraronmu ta tsanin kafafen watsa labarai kamar da muka saba jerawa muna mu'amalantar juna mu da ku tun farkon ramadana kowace safiya karfe 8 zuwa 9 a albarka rediyo 11 dare zuwa 11 da rabi a tashoshi guda biyu federal glob fm 11 zuwa 11 da rabi brc 2 11 da rabi zuwa 12 a halin yanzu da mutanenmu na social media kowannenku da sunan shi da darajojin da Allah ya mashi kuma har mun karbi bakuncin waliyullahi wa rasulihi malam abubakar yau zawiyan cike take da karamomi dukanku kowa ina ce da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna cikin la'asariyar litinin ce ita ce kuma la'asariya ta goma sha bakwai inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi wa bayan mun ɗau sulusin farko to cikin sulusanin ma to sulusul ausat ɗin shi ma yanzu kuma mun ɗau fiye da sulusaninsa kuma abinda hali ke gwadawa dai jama'a watan rahama watan gafara watan falala watan lafiya watan alhairi watan zumunta watan sadaka watan kyauta ya ɗauko hanyar tafiya kuma muna roƙo Allah ya sa muna cikin wadda suka rabauta da wannan watan Allah sa mun zama magafurai Allah sa mun zama marhumai Allah sa sunanmu ya shiga diwanin 'yan aljanna na har abada goma sha bakwai yau ga watan tara musulunci watan ramadana hijira shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da uku Allah ya kuma ba mu aron dama da zarafi mun da za mu ɗora daga yadda ji Allah ya ƙaddara muka tsaya cikin fassara maganansa a isar da shi wa bayinsa muna roƙo Allah ya fahimtar da mu saƙon busa daidai Allah ya ba mu aron dama mu isar da shi wa bayin nasa a bisa daidai Ubangiji Allah ya wa bayin nasa arziki su fahimci saƙon a bisa daidai Allah Ubangiji da mu da muke nan da ku da kuke mu Ubangiji Allah ya sa mu a ceton sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama amin fa amin summa amin ya ilahal alamin a jiya Allah ramma malam Abubakar Muhammadul Amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da ishirin da biyu shi ne muka fassara gwargwadon hali yanzu kuma zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da ishirin da uku a sura ta uku suratu ali imrana bismillah a karamakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون
Allahu akbar walillahi alhamdu kamar da dai wadda jiya suka halarci zawiyan nan da wadda ma suka ji mu a albarka rediyo da safe cewa yau din ya yi muwafaka goma sha bakwai ne ga watan tara musulunci ramadana kuma ya yi daidai kenan da ranar da Allah Ubangiji ya sa aka haɗu a badar tsakanin masu imani da wadda kuma suka rasa imani yakin kuma shine ya fara buɗe shafin ɗaukakan addinin musulunci to sai muka samu masoya kuma masu bibiyan wannan tafsiri daga garin rimin zayan ƙaramar hukumar toro kuma ƙaramar hukuma ta ƙarshe ta yammacin bauchi wanda daga nan kuma sai a shiga kaduna ko a shiga filato suka ce suna so mu yi ma wannan rana ta badar yau kenan mu yi yakin mu tattauna yakin badar din kuma sai allah ya kaddara ma jiya sai ma labaka yake ce ai ayan ma da za mu tashi sai Allah ya kaddara ma kuma ayan badar ɗin ce shi ne muka ce al'amari ya zama yadda Allah ya shirya kenan wanda yake nuna cewa abinda aka roƙa ɗin dai ya ma yi muwafaƙa kuma da abinda dama yau ɗin za mu tattauna sai dai roƙon da nake mana shine wato ba za mu yi karatun a gaggauce a gaggauce ya taƙaita kawai a cikin yau din ba abinda ya shiga yau ya shiga gobe kuma sai a yi hatama na ga wannan shine tun da ba mu san ko ba iyawar hakan wala'alla ba mu ba ne ba ana Allah sa mu cika da imani amin amin wannan ayar dai ubangiji ya ce wala kad nasarakumullahu bi badari ubangiji ya ce hakika bayan ya fara da waƙiyar uhudu a surar kuma sai ya ɗora da waƙiyar badar amma a wajen faruwa kuma kun sani badar aka fara yi da shekara guda aka yi uhudu amma da yake ubangiji na bayarwa ne sabaran to sai fara faɗa abin da ya faru a yau uhudin kuma yau sai muka tashi da maganin yau mu badari wa antumu azilla da Allah ya ce wala kan nasarakumullahu bi badari sai ce wa antumu azilla sai ce fataqullaha la'allakum tashkurun to alhamdulillahi rabbil alamin ran da badar din ya faru ya zo ko a wani ƙidayen an ce ran juma'a ne ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wata ruwayoyin kuma na ulama usiri wa tawarihi an ɗan samu ɗan bamban kaɗan kalman badar ita za mu fara kalla tun da walaƙar nasara kuma lahu bi badare badar ɗin waje ne badar din ko kuma dutse ne kaman uhudu ko rijiya ce kaman hudebiyatu to abinda aka tafi akai dai sunan wajen da aka yi aran gaman ne sunan wajen kenan sahatu badri farfajiyar badar kuma tare da cewa irin manyan malamai irin su al'imamu amiru ɗan shirahil wadda ya fi shuhura da imamu sha'abi imamu sha'abi hijira tun shekara uku aka yi janazansa yau kuma hijira shekara uku ne shi kuma tun uku aka busina shi kaga yanzu kenan ya fi shekara dubu da ɗari uku hadda burbuɗi shigansa ƙabari to shi ga abin da yake cewa yake cewa badar ɗin tafki ne mai ajiye ruwa na wani mutum wato tarihiyan ko kace historically asalin ruwan akwai mai shi kasan mutum yakan iya haƙa gulbi yakan iya haƙa rijiya yakan iya kogi ce ta fi ƙarfin mutum ɗaya ya haƙe ta to sai shi wannan babban malami imamu sha'abi sai ce badar ruwa ne ajiyayye na wani mutum min bani juhaina wadda ya fito daga ƙabilar larabawa mai suna banu juhaina sai ke ce to wannan ruwan ne wanda kullum ana samu ana amfana shine badu to kuma yana makwabtaka da inda aka yi ɗauki ba daɗin kaga sai aka ba ma yakin sunan wajen wannan gulbin ke waƙidi kuma ya ce a'a suna ne na wajen bai alaƙa da ruwa da wani ya haƙa ko wani ya fafa wai mai muke nema ne mu fara karin kumallo shine badar din walaƙad nasara kumullahu bi badrin to mecece badar a wajen waƙidi sunan kawai ya kama wajen ne ba tare da sanadin ko ruwa ko gulbi ko awa kaga yayi daban kenan da abin da shi imamu sha'abi duka rahmatullahi alaihi Ubangiji ya ce, Hakika ya Allah ya ce, ya taimake ku ku muminai sahabbai tare da sayyidul wujudi sallallahu sallama bi badri sai ya ce wa antumu azilla sai ɗauko abin da ake cema wato isti'ara ta magana azillatu jam'u zalil ne kuma abinda Allah ya faɗa daga sanda mutum ya musulunta ya tashi daga zalilu ya dawo azizu ya ce walillahi izzatu wali rasulihi walil muminina amma sai ya aro ya ce wa antum azilla to ba wancan ta ƙasƙanci ba ne a ta ƙanƙantan adadi ne wa antum qaliluna qaliluna saboda me wanda manzo yi nasaran fita da su girkan farko 300 ne ko da 13 ko da 14 riwayoyin da suka yi ta kai komo ko dai manzo ya abi dakaru 313 ko 314 Allahu akbar su kuma wa'incan kafiran an ce a cikin mutum dubu ana maganan ko ishirin ne ko hamsin ne babu yanzu kaga kenan ɗari uku da sha uku ko ɗari uku da sha hudu in ka zuba a cikin dubu ba ashirin ko dubu ba hamsin ai sun dawo a zilla sun dawo ‘yan kaɗan to yawaitan maƙiyan da kankancan adadin muminan sai Allah ya faɗe su wa antumu azillatun ai wa antum hina izin sa'ata izin waqta izin qaliluna binisba ila adadi amma ba inda annabi yake kuma a ce wajen a ci musu kaskantar waje da sai na abubakar siddiqi awwalul mu'minina imanan من الرجال على الإدلاج والإمكان kaga babu kaskanci manya sai na umar dan khattabu suna waje babu kaskanci manya sai na su dan affana yan mazan kunya wanda mala'iku suke kunyansa in ji Allah ya sa su ji kunyan Usman kaga babu kaskanci imamul ummati aliyu dan abi talibi mijina na fatima shi kadansa kafin shi ba ta kowa ba kuma daga a hannunsa ta yi wafati wanda Allah da ‘ya'yansa su ne naɗaɗɗun matasa samarin gidan aljanna wannan ba girma ba a naɗa ‘ya'yanka wani abu abin alami a aljanna na ce wannan ba girma ba ce ba girma ce to nan dai abin da muke nufi shine ubangiji ya kira mu da azilla wato zalil na adab ne ba zalil na wato zillatu ba ta kaskanci ba wannan yakin shi ne awwalu italin ƙatalahun na biyu sallallahu alaihi wa alihi sabihi inda ba'adil mu'arrifi wasu maluma sun ce wannan badaɗin shi ne farkon aga annabi ya ɗauki makami yana yaƙi da makiya Allah aka ce ita ce ta farko wannan yaƙi Allahu akbar to daman yaƙoƙin nasa da ya yi guda nawa ne tun da har aka samu nomban farko in ka ji an ce mu abu awwalu to ba akwai saninsa akwai salisun sani akwai rabiu akwai khamisun rabiu akwai sadisu akwai sabi'u sadisu akwai saminu akwai kuma tasi'u samini akwai ashu to tun da aka ce yakin zina farko to ya tabbata kenan ba so daya ya dau makami gaba da gaba da makiya Allah baki to shine muke cewa yakin da yayi in ka dau littafin as-sahih ta al-imamu muslim mujalladi na uku shafi na 1448 abinda zaka gani ya ce ya ce yaƙoƙin da manzo ya yi da hannunsa a wannan riwayar goma sha bakwai goma sha a wannan ƙidaya to a cikin sha bakwai ɗin wanda ya fita an tafi da shi to a wanne ne ya yi yaƙin sosai-sosai a wannan riwayar aka ce mutum aka ce yaƙi takwas ne kusan da an je gun yaƙi ana gina mashi wajen zama ne da tsarnu da itatuwa ana kiran wajen arishu sai manzo ya zauna ga hurrasu kuma suna gadinsa don ba ɗan da ya kamata a yi gadi irin sai wujudi don ba halitta mai tsadan da ta suna nan hurrasu ana ta kai komo da kan sakali ko wani wanda ajalinsa ya ƙare da saɗaɗo yanzu nan mata su shiga ta kaba yaya su kama kuka uba ya tafi kuta wa'innan yaƙoƙi an samu ruwa daga al'imamu muhammad bin ishaqa bin yassar bin khiyar al-matsallabi ko al-mutsallabi shi ne rannan mun yi magana mun ce shi ne da littafin almagazi muka ce shi kuma malantarsa jaulan da ya nemo yawon neman riwaya da zamansa rubuce-rubuce abinda ake ce ma attasanifu to shi ya ba da lokacinsa wajen bin tarihin yaƙe-yaƙe da gunda aka yi yaƙin da sababin yin yaƙin da abin da yaƙin ya ƙunsa da da an ce ibn ishaq abu ne fa zuwa kanka shine riwayar magazi wato yana da inaya sosai a wannan ɓangaren su mamaɗin sai haƙa mun ce hijira ya kai shekara 152 aka bi nashi Allah ya ji kansa riwayan da shi kuma ya kawo na adadin yakin da manzo ya yi yake faɗa yake ce laƙitu zaidabnal alƙama ya ce wata ran ina tafiya na ci karo na gamu da zaidu ɗan arkama in ji wa in ji al'imam muhammad bin ishaq ya ce faƙultu lahu sai na ce da shi zai ɗan arka kam da za rasulullahi sasallama ina so nawa ne adadin yakin da manzo ya yi قال sai zai dubunul arkama sai ya amsa ma Muhammad dan Ishaqa cewa tis'ata ashara ghazwa yakin goma sha tara ne kun ga da a sai muslim mujalladi na uku shafi na dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas yakin an ce sha bakwai wadda manzo ya yi gaba da gaba a ciki da tsananin yaƙi aka ce takwas ne yanzu anan kuma yaƙin ya ƙaru da biyu an ce yaƙin da ya yi da jikinsa goma sha tara ne faƙultu rawil maghazi al'imam muhammad bin ishaqa ya ce sai na tambayi zaidu fakam gazauta anta ma'ahu a cikin wannan sha taran kai guda nawa aka fita da kai ka ga manzon yayi yaki faqul sai zaid ibn al-arqama yake cewa sab'ata ashara gazwa a cikin 19 nan biyu ne kawai ba a je da ni ba goma sha bakwai din duk da ni aka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ba mu albarkacin su shi kuma babban malamin al-imamu Muhammadu bin Sa'ad mai a tabakatul kubura ibn sa'adin kullum muna faɗa tun hijira shekara 200 da shekara 31 duniya ta rasa shi Allah ya ci kansa in ka dau a tabakatul kuburansa shi kuma yace a a wancan adadin yaki da cewa 17 ma'aiki yayi da cewa 19 yace an rage adadin yace abinda mu masana tarihi muka dunkulu maganan da yafi karfi manzo ya fita yaki gaba da gaba guda 27 kun ga an wuce maganin 17 an samu goma ya karu kenan akan maganin 17 an wuce maganin 19 an samu adadin da bai goma ba ya karu yakin ma'aiki wanda ake ce ma ghazwa dan in ya fita da tawaga ake ce ma yaki ghazwatu in ya sa wani ya jagoranta ba a bata ghazwa sai a bata sariya to yakin da manzo ya fita ya yi ɗamara ya ebi dakaru aka fita muhammad dan sa'adu ya ce yaƙi ishirin ne da bakwai kunga badar ta zama ita ta buɗe ishirin da bakwai ɗin kenan bayanta ya yi ishirin da nawa kenan da shida sa'annan yaƙin kuma da bai je ba ya naɗa kwamanda an je sariya ibn sa'adin Allah ji kansa yake cewa wannan kuma manzo ya tura guda hamsin da shida don ka san sallan nan da kaga kake yinta fanka na fifita ka wasu ne suka ba da jinanansu da buya ake ƙira'an nan da kake ji salo-salo wasu ne suka ba da ransu da buya ake wannan ya koki duka ba da aka yi don neman sisin kobo babu an yi ne ila'an li kalimatin lahi an yi ne litakuna kalimatin lahi hiyar ulya duk wadda suka tafi niyansu addini ya yi nasara wasu a dawa da su a raye da rauni wasu kuma a zo a ce ma'ahalansu muna taya kumunna babanku yana aljanna takobin kafiri ya kai babanku aljanna sai su kama munna munna saboda imanin ya yi rusuhi munna ba su ga akwai asara tunda annabi ya ce baba aljanna ya wuce sun yi dadadin aljanna kenan gidan tata murna an ce idan matasa suka zanna suna taɗi irin taɗin nuna fifiko sukan ce mu a gidanmu shahidai goma ne ku a gidanku nawa ne sai wani ya ce takwas wani ce kun gani kun fi mumini na gaya maka na murna mutum goma an sare su da takobi tun da dai sun tafi aikin Allah ne aljanna suka wuce ya zama gidan ya fi gidan da babu ko ɗaya jama'ar musulmi ku kirga mana wa'annan sunaye gazwatu badari gazwatu uhudin غزوة بني المريسع غزوة الخندق غزوة خيبر غزوة بني قريظة فتح مكة غزوة هنين غزوة طائف غزوة بني النبير غزوة وادي القرى غزوة الغابة wa'innan yaƙoƙi suna cikin yaƙoƙin da aka rairaya malaman tarihi suka ce wannan kowane yaƙi a cikin wannan yaƙoƙin manzan Allah ya halatta kuma ya yi yaƙi ya je kuma ya yi Allahu akubar Allahu akubar mun samu cikon na sha ɗaya gazuwatul gaba wato algaba kurmi kenan gafar da mana duhuwan kurmi ana aka yi wannan yaki nan da ka san ma'aiki yana tafiya ne nisa ya bar makka ya bar madina ya je kasashen da suna ma da lamfo dan da an ce maka kurmi ka aika san ba a sahara ba ke amma ba a je neman komai ba an je ne a kai ƙarfin musulunci ya danne kafirci tukuna addinin ya samu yadda mu da ku yanzu muke fankama na hannu musulmun na hannu muminun amma wasu mazajen ne suka ba da lokacinsu ubangiji Allah ya ba mu albarkacinsu in ka ɗau mu'jamul buldan mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da shida mai littafin nan shine dai al'allama allugawi aljografi shine wanda ake ce mishi ya kutu bunu abdullahi hamawi shi kuma hamawi mai mu'jamul buldan ya shiga kabari hijira shekara 622 Allah ya ji kansa ya faɗa ya ce gazwatul gaba an ba wa sunan yakin algaba ne saboda bishiyoyi wanda suka yi duhuwa a inda aka yaki shi kuma dama kun san littafinsa mu'jamul buldatin garuruwa ne da tarihin wurare Allah ne bayi malam kana ɗakinka sai ka daga mujalladi na kaza sai ka ga gari kaza na nahiya kaza an taba yin kaza an taba yin kaza Allah sa wani ya wakilce ka ya kara da ya nemo tare wannan yaƙi na badar mala'iku sun zo mala'iku sun zo kuma tsarara yana cikin daraja da duniya ta gani manzo ya ɗaga hannu ya gaya ubangiji ubangiji ya turo mala'iki mala'iki ɗaya za ka duba darajarsa kuma wani aikin aka sa ya daina ya taho wani saboda me saboda tsoka mafi tsada tana filin badar rai mafi tsoron Allah zuciya mafi bauta wa ubangiji na wannan dandamalin badar din haka duk abinda annabi ya ce a turo za a turo daga cikin wanda suka tafi yaƙi akwai maliku ɗan rabi'a mai alkunya da abu asidi an ce a cikin wanda suka je badar ma shi ne sahabi badari mafi nisan kwana wato shi ne su a wafati a wafati don wanda ya je badar ya dawo da wani babban matsayi annahu badariyon komi yayi wanda in laifin ya sha to annahu badar amma alimta annahu badariyon kome an taba samun sahabin da ɗauki takarda ya rubuta ƙarfin da manzo ke training za a je fatawun makka ya tura makafuran makka laitan ta je allah ya fallashi laitan aka dawo da laitan aka ritsa ita zabiyan da aka ba ta kuɗi ta kai takardar gun kafuran makka ta faɗa ta ce kaɗibu ɗan balta'ata ne ya ba ta kuma ya biya ta wato bi ma'ana akan contract ne takarda ce ta sirrin gwamnatin ma'aiki aka yi ma gwamnatin kafuci da aka karanta takardar sai na mori ya miƙe takobi ya ce ya rasulallah da'ani hatta a garba unqaw ya ji kadan Allah wannan khadibun ka ban izini in sare kansa bi annahu qad nafaqa saboda ya ɗauki sirrin mu ya tuwa makafiran makka ya zama munafiki me mango ya ce ya umar amma alimta annahu badariyun wato akwai wani tsaro da an shiga wata wikaya wata hirzi da ba badari ba ne da kansa bai kwana a kafaɗansa ba da takobin sai na mura amma tun da badari ne to Allah ya dube su ya ce if aluma shi to duk abinda kuka yi baran daga alkawari ba kun zo a yunwa azumin ramadanin farko da aka farlanta a duniyan kuka tari ƙosassu masu makani masu ababen hawa ƙudawakin naku guda biyu ne garkuwanku guda shida amma ba ku jiye baya ba duk abin da za ku yi sai na kai ku aljanna Allah saka musu da gidan aljanna Allah sa mu ji aljanna ana gwada mana su ni dai ina sha'awar da gansu ban san ku ba a kuna ce ko ku ba he kun ana ce ku he da yan takara yan sun wuce kawai he kai he kai ba ba Allah sa yi ba a sai yayi kai kuma he ka dan dan Allah Allah ta ai tunda ba Allah sa yi bane sai yayi ne to kai kuma haito ya gagare sai ka kwanjan sai ka motsi sai ka zama wani daudau Allah ubangi tsallakar da mu to shi wannan sahabi maliku dan rabi'a kenan ya halarci badar me ya faɗa ya ce lau kuntu ma'akumul ana bi badarin wa ma'i basari ya ce la'araitukum sha'aba ya ce ina muku taɗi yanzu gashi muna nan madina amma da a ce na gamu da ku ne a filin da aka yi yaƙin badar ɗin kuma a ce tun ban zama makaho ba to da zan gwada muku wato kogon dutsen da mala'ikun masu kafu kogon dutse shi abu kenan man faraja bai na jabalai ni shi balarabe ke ce ma shu'abu ko sha'abu ko sha'abu in ka ɗauki littafin lisanul arabi ta babban malamin nan muhammadu ɗan mukurimu ɗan manzurunul ifiriki ibn manzurin hijira shekara 711 aka rasa shi a lisanul arabinsa shafi na 2269 ya ce sha'abun nan da wannan sahabi maliku dan rafi ya faɗa yana nufin kogo tsakanin dutse da dutse ta nan ya ga mala'ikun sukuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace da na nuna muku allazi kharajat minhu almalaikatu kogon da muna cikin koma yakin mala'iku suka bullo ta wajen yace la ashukku yanda na ganin nan duk tsawon shekarun har yanzu ba ni shakkan na gaya ma kowa na ga kowa kuma na ga bullowarsu wala amkari kuma ba na kankanin kaulani ma babu Allahu akubar imamu dabari al'imamu muhammad bin jarir abu ja'far ne dabari wanda hijira shekara 310 aka bi nashi ya tabbatar da wannan karatu cewa maliku dan rabi'a yana gaya mu wanda su ba su je badar ba daga sahabban da suka rage da kuma kibaru tabi'ina na gaya musu da a badar din suke yanzu zai iya gaya musu zai nuna musu wato kogo saƙon da Allah Ubangiji ya sa nan aka fara ganin bullowar mala'ikun da zai gwada musu ya ce amma yanzu gashi na zama makaho da Allah zai mayar min da gani na mu tafi da kucan har yanzu zan iya gwada muku wajen imamu ɗabari ya tabbatar da wannan in ka ɗauki jami'ul bayani an tawili ayil qur'ani ta shi ɗabarin mujalladi na hudu shafi na hamsin daidai mun faɗa da mun ce shi abu asidin ɗin malikun rabi'a shine ƙarshen wafati a sojojin da suka je badar tare da matsala to bayan sun dawo shine na ƙarshe wanda daga shi da ya bar duniya to duk duniya kuma lokacin ba ragowar wanda an yi badar da shi shine shi rufe adadinsu a wafati Allah ya ba mu albarkacinsu Allahu akubar ibnu abdul barri abu umar yusuf bin abdulbarin numairi ya ce lallai wannan sahabi malik ibn rabi'a abu asidin shine akhiru man mata min ahli badar shi kuma ibn abdulbarin hijira kai 463 duniya ta rasa shi a cikin sahihu muslim kuma daga hadisi sai na umar dan khattab Allah ƙara mashi yadda yace lokacin da ranan badar yayi nazara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila al-mushrikina wa hum alqaul manzo da ya dubi duhun kuffaru quraish ya kansu ya ga yawansu wajen mutum dubu wa ashabahu ya duba sahabbansa ɗari uku ko da sha uku ko da sha hudu ko da sha tara da ya gani fastaqbala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama liqiblata sai ma'aiki miki ya tsaye daga farfajiyan badar sai ya fuskanci ta inda ka'aba ta me yayi in sai na umaru sun mamadda ya daini daga hannayensa biyu faja Allah ya hatifu rabban na daga hannayen sai ya ci gaba da yin kuka yana muryan kalmomi ba kukan hawaye ba kalmomin kuka yana roƙon ubangijinsa ubangijinmu Allah subhanahu wataala ga abin da yake faɗa in ji sai na umar ɗan kasar Allah ƙara mashi yadda mike ya ce Allahumma ya Allah an jizli ma wa attali akwai alkawarin da kamun duk inda na je ni ne a sama musulunci ne a sama addini ne a sama to a wannan yakin ya ubangiji a cika mun alkawarin nan addinin ya ɗoru akan kafirci ya sake ce Allahumma ati ma wa atani ya ubangiji na yanzu nake so a taho min da alkawarin ɗaukin nan da aka min to ya Allah amin Allahumma ya ce ya Allah in tahallif hazihil isaba idan ka bari yan wa'innan jama'u dama da yadda ƙyar suka ansa kalmar zaman maka ya gagare mu muka gudu da imaninmu muka zo nan su kenan in ka bari aka kashe su kafirai suka halaka su min ahalin islami su ne kadai 'yan jama'un da a yanzu suke ɗabbaka musulunci a doron ƙasa ba ana nufin wai a madina ba a bar a kun sani a madina an bar khalifa ya ja jagoranci manzo na faɗa dai a musulunci babu yawa annan ba su kadai ne musulmi ba yana wa Allah roƙo da irin halshen da Allah yake so a yi masa a gwada mishi wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil to shine manzo yake faɗa yace aka halaka wa'innan la tu'badu fil ard ko ka ce la tu'bad ba za a sake maka bauta na musulunci ba fil ardi akan kasa wancan kafure ku faru quraishin suna turmushi wayannan to shikenan kafuci da su yi abu su fama zala ya'tifu bi rabbihi ma dan yadayhi mustaqbilan al-qibla hatta saqata rida'uhu amman kibai sai na murce muna wajen manzo bai gushe ba kira yake yi ubangiji roƙo yake yi na ɗaga hannaye har sai da mayafinsa wani ƙauli an ce a bayar da ya ɗora wani ƙauli an ce mayafin da ya ɗora sai da ta faɗi saboda ɗaga hannu yana roƙon nasara daga sanda bawa ya rudu ya rabu da addu'a malam sunansa lalata kuma abin da yake nema ba zai samu ba abin da Allah ke so ka gwada mar kai ba kai ba ne shi shi ne ba kuma addu'a 'yan Najeriya ta yau ba ka ji babban malami a rina ga maka tunda azumi ya zo 'yan Najeriya ba bacci mu tashi mu yi ta yin addu'o'i a yi zaɓe lafiya yanzu ka duba hatsarin lahira da magana aljanna da wuta wai duk ba ita ce ake razana ni ba wai magana a yi zaɓe lafiya dan Allah yaushe zaɓe ya yi tsada lahira ta yi arha lahira ba ba dawa ba wai ba nan ne dawowa a zaɓe abba mala ai ramadanin ta yi arha wuni da yunwa da isi ka ce kuma da darakan ne bacci amma bukatar Allah sa 2023 a yi zaɓe lafiya to ni ma koma na fa laira ne ko shi ke an yi zaɓe kuma sai aljanna? ai aljanna ita ce gaba ita zaɓe ai wasali ce waya gaya ma ma da aka kai zaɓe malam wato an makanta mu ne ba mu ganin lahira ba duka mun zama kamar yadda su yahu da tsarar ba su da ido sai nan to mu ma yanzu nan din ne musulmi dage wa muna cikin yaddadan wata babaci yan najeriya ba mu ci tabbaci ba a yi ta koka wa allah 2023 election a yi shi successfully malam to na ji an yi shi to ni to sai mai kuma ban da matsala kuma Allah ya rashi kenan to ka bannin tuba malam mutum nawa aka yi wancan zaben da su yanzu suna cikin kabari wasu ma a ralin munnan an ci zaben ne masu gamu to amma muna taya sun muna ta wajen rashin shan wahala kuma don inda suna ne zan kace su yi wannan ralin ba su yi ralin amma lankar ma ka tsaye ba su yi ba wanda ya tattake ji abuja saboda kawanan nan na je moli nake ce wallahi in dai bai mutu ba yanzu a ce daga gida ka yi tattaki ka fito don kaunan wannan in zuwa waje malama ya bi da ya kwan ba ta magana wai da kafa ya doki wajen kilomita dubu da ɗari daga badagin lagos ba zuwa abuja mashayan in yana da rai yanzu jiki na gaya masa ya fasa kauna
ba wanda ya gaya man shi kawai sakamakon ya sauya
haka don girman Allah in da mu daga hannu lahiran mu ta zama ce kan gaba kana tukuna kuma abinda da mu roƙa na duniya amma kwacce kuma a saita mu ba ma da wata damuwa wai sai magana kawai 2023 election mal ai ramadanin tayi arha sadaka Allah akramaka Allah to to kaji ana ji a jika to Allah ubangiji to to Allah sa aljanna ce gunda zamu je mu murmure kuma to alhamdulillah jiki magani ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Allah ya tsallakar da mu wannan yana gwada mana kenan dai manzo yayi ta addu'a har sai da a bayan sa ko mahaifinsa ya barka fadar sa ya fadi da ya fadi fa atahu abubakar ni siddiqi radiyallahu anhu duk sahabbai ba wanda ya tattaki ya zo ya ɗaga mayafin ya aza a kafaɗan ma'aikin sai wanda ofis ɗinsa da darajarsa ta kaiya da aka sa ake ce ma 'yan baya mu koyi ladabi shiga gaban manya ba ƙanƙanin bala'i ba sun ga faɗuwar mayafin amma waye a wajen wanda in ya je ya ɗaga ya yafa bai laifi ba sai aka samu sai baban nana aishatul humaira radiyallahu anha haka shi zo sai ɗauki mayafin sai kuma ɗorawa a kan kafaɗansa sun malta zamahu min wara'ihi sannan bai koma gunsa ba sai tsaya kuma yana ƙodale a bayan maki ko a bayan da ta kuma faɗuwa ya kuma mayar Allah amin wa ƙala sai ya ce ya nabi Allah sai na baka ce ya annabin Allah kafaka manashidukum rabbaka ce yanzu karka sake addu'a kiran da kai ma ubangijinka da koken ya isa eh kiran ta shiga ka huta fa innahu sayanjizu laka yace ina maka albishir abinda ka faɗan nan zai cika ma ma wa'adaka abinda ya maka alƙawari sai na bakar yana yin shuru sai ga jibrilu sahibul wahayi amin me yazo bismillahir rahmanir rahim iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin sai ga wahayi daga halara jibrilu ka gaya masoyina ya yaya ta ma duniya lokacin da shi da badarawa badar suke roƙo suke neman taimako daga ubangiji ubangiji ya amsa Allah ce zan ƙarfafe ku zan turo muku mala'iku dubu a zubin farko dubu malam ina badar ɗin ma da ha'in lodin mala'iku a gaya maka darajar girma mai roƙon ne ba na mai addu'an ne idan mutum ya isa a wajenka ya ce ban da na shan ruwa to kana da dabino naira ɗari ya kasa ba tuwa da shi ya isa sai ka je ka ci bakin kankana uku ya kada da lemu saboda isansa to annabi ya ce wa Allah a yi mar to sai Allah ya koma la'iku dubu amma su kansu kafirai dubun akwai mala'ikin da in ya saka su a tafinsa wani ɓangaren tafin ma bai sa an yi lodi kar kuma tare akwai mala'ikin da ya roƙa yana so ya zo ya ga inda aka ce akwai wanda Allah yake ce su yi su ƙi nan kaga zuwa can ba su wannan yayin a can to an ce masa akwai wani waje a wajen akan sa mutum ya yi yaki akan hana shi ya ki bari ya ce ya Allah amin izini in je in ga su wasu irin halitta Allah ce mai ka'il kai kake rike da lahul mafus ka gaya mar ammar izini ya ce ya ce to a gwada musu ta ina ne aka baro saman ta ina za a bullo nan aka gwada mar da ya daga tafinsa tafin kafa ɗaya sai ya zama ba a ganin duniya ko inda ma inda zai ɗora tafin to ita kuma ba haguwar babu gun zaman sai ya koma ya ce ya ubangiji Allah ina ma garin balle su kafa da kamun guda ɗaya ya mamaye sararin da aka ce nan ne ba huboci ba ce fakai ba najeriya ba duniya to amma kenan kaga waɗannan sakarkarin mala'iki ɗaya zai iya kama su ya sakace su kare a sakacen haƙori wani haƙorin ma bai samu amma sai aka turo mala'iku nawa dubu saboda a gwada kujeran wanda ya roƙon girman wanda ya roƙon ne mun samu wannan aya sotu lamfali aya ta tara daidai lamfal ita ce sura ta bakwai kuma ita ce ta cika adadin wato iwalu iwalu na suwar ƙur'an guda bakwai ko lamfali ko tauba haka masu ulumul Qur'an suka faɗa suka ce daga bakara sai ali imrana sai nisa'i sai ma'ida sai la'an sai la'arafi sai lamfal to suka ce ko lamfali ce ta bakwai din ko kuma tauba tunda tsakaninsu ba bismillahir rahmanir rahim su ne iwa su suka fi kowace sura ba surar da suka kai su tsawo a cikin suran qur'ani gaba da wannan guda bakwai to kenan a wannan lamfarin sura ta bakwai aya ta tara nan ne muka samu wannan haka al-imamu dabari ya kawo cikin jami'ul bayanin sa mujalladi na hudu shafi na 50 daidai Allahu akbar amin Allahu akbar shi kuma simaku ɗan walidul hanafi mai alkunya da abu zumailin yamani summal kufi shi kuma in ka ɗauki ta ƙaribu ta hazibi a mujalladin farko shafi na 332 an an an an an inganta shi rawi ne wadda wato babu laifi babu lagubara alaihi to shi abin da ya faɗa daga ibn abbasin ibn abbasin yake cewa a wannan ranar kafiri yana gudu da makami da ya kashe mumini kawai sai na gangi da shi sai a ji ƙaran duka wato shi a jiki dai ji shi shi mumini kuma sai ji sautin istami azarbatan fi sauti fauqahu kawai sai ji daga sama kawai an yi masa wani irin bugun da tunda yazo duniya shi kafir ba ma wai amar ba ba ai ma wani ma ya manzancin ai akwai irin wannan bugun wa sautul faris yaqul sai kuma ya ji muryan na kan doki wanda ya mar wannan bugu sai ya ji sautin yana cewa aqadim hairazum aqadim hairazum aqadim hairazum ga sau darbatin bisauɗi to ga kuma na kan doki mahayin da ya dukan to ga wani abu kuma da yake fada to ashe hairazum din sunan dokin da jibrilu yake kai sunan dokin da jibrilu yake kai ne shine haizumu afwan babu ra'un haizumu haka ne al'allamatu ismail bin hamad imamul jauhari kenan babban masanin larabcin nan wanda tun hijira shekara 393 ya bar duniya mai littafin tajul lugga wasu hahul arabiyya to lalle abin da ya faɗa kenan ya ce wannan akadim haizum gabade gabade haizum to haizum din shi shine dokin bilbilu ya hau a ranna haka shi mutum kawai yana jin bugun ne bai ganin mabugin bai babu amma ya tabbata ya bu don sai mutum ya zama wani tabbare-tabbare na wuta da ƙari yakin yadda ake gari wanda mala'iku ne suka yi ajalinsu da wanda kuma ɗan adam ne ya kashe su wannan akwai alaman babbaka don su magiyan ma kakka yi mamaki ma sai da aka bi jahannama aka mata ziga zuga ai sun kaya musu haka saboda haka jama'a musulmi abinda hali ke gwadawa mun tsaya akan cewa ibnu abbasin ya faɗa cewa kafiri yana bin mumini zai yi kisa kawai sai ya ji ƙaran duka kuma sai ya ji sauti na kan doki na ce aqdim haizo to muka ce kuma imamul jauhari ya fasara cewa haizum din nan sunan dokin da jibril ya hau ne a ranar badar kun ga abin da ali ke gwadawa yanzu yau kuma a nan za mu tsaya amin allah sa kullum muna makaratun dalla dalla ko to ina ga gobe allah da kuma sai mu hatama inda aron numfashi in ajali yayi kuma allah ya sa a gayyato wani ya zo ya karasa da wannan nake ce ubangiji allah ya bamu albarkan dakarun badar ubangiji kuma ya ba mu albarkan shi mai badar din annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da zo mala bakar mai ja mana baki ya gamu da wasu marasa imani sun sace mishi wayansu kuma sata ta gaba da gaba kaman wasa kaman almara suka zare mar waya a gaba bai an kara ba sai bayan sun tafi a mashin ɗinsu da wannan nake ce to mu taho zawiya shi farko za mu mata aziya za mu mashi jaje ubangiji Allah ya mayar mashi fiye da wannan waya sannan wa min janibin kuma muna shaida mutane muna neman addu'a masu irin wannan halaye masu rabo a ciki Allah shirye su marasa rabo a ciki ubangiji Allah ya kama su akaza azizin muqtadirin dan ya zama ishara ga yan baya wanda kuma dai ƙara jaddada jaje da dauki da agaji wa mala abbakar to muna roƙo ubangiji Allah kuma ya kare na gaba jiya mun faɗa yaya na malam umar ya rasu a kofa ina so in ce gidauniyar kulhu wallahu 111 sai na ce wai 11 da yake jiya azumin kasan guda wallahi kawai da safe ina ji ni ji wai sha ɗaya na ce a to ina dawo zan roƙa ɗari da sha ɗaya za a yi wa malam umaru na kofa marigayi allah ya ji kan shi kuma allah ya ji kan fatiha ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيكون إن شاء الله الله يبارك لنا الله يتشفى